abin abu zarril gifari ne ya ce ya ɗan aibanta wani ma'aikacin shi wani yaron shi manzo Allah ya ce ka abu zarril baka gyara ba innaka marhum fika jahiliya manzo Allah ya ce ma abu zarril wallahi kai mutum ne akwai sauran galgajiya tare da kai wani ne ya gamu da abu zarri tare da yaron shi bawan shi sun raba sun raba zani bawan da rabin zane mai gida da rabin zane sai ce ma abu zar wani rabu ne wannan da kare kayi daidai da kai da bawanka sai ce kai dai bari ce manzo Allah wata rana ya mana fada ya ce in kyautata ma waɗanda nake aiki tare da su waɗanda suke kama mana aiki saboda tsananin biyayya abu zar ga manzala sallallahu alaihi wasallam kadiba kaga riga da wando ne sai ya raba shi da wando abin nan baran nashi da riga mana mayahi wanda za ka yawa saura ka daura kawai sai ya daura guda ya ba abin nan bawan nashi guda shi ma ya daura tunda manzala ya mai faɗa shi ne abokin shi ya gaba da shi to na abu ne ka daidaita kanka da kai da baranta ya ce manzala ya ce mu kyautata musu saboda haka duk wanda yake karkashin ka ka tausaya mishi ka sani ba dan kashi shi komai ba Allah ya bar shi karkashin ka ba kawai wato jarrabawa ce ta Allah waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu wa ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina haka Allah subhanahu wataala ya jarraba sashen ko da sashi saboda mi kawai jarabawa daga wurin Allah subhanahu wataala ba wai dan kai mutum ba don haka dai wannan hadisi yana nuna mun wato wajabcin kyautatawa zuwa ga bayi da kuma waɗanda suke aiki karkashin mutum wajibi ne mutum ya kyautata musu sannan kuma addinin musulunci yana tarbiyyantar musulmi akan kyautata ma mutane masu rauni mutanen da suke da rauni watakila ba su da wata hanya saboda ba inda suke zuwa sai wurinka nan suke kaɗai minti biyar in baka gansu ba sai ka yi ta musu faɗa ba inda suke zuwa kaga ba su da wata hanya da za su samu abun ba ta hanyar ka ba to musulunci yana cewa ka tausaya musu ka kyautata musu ka bar rena su ka bar kaskantar da su sannan musulunci ya nuna mu cewa haramun ne ka sa bawanka ko ka sa wanda yake aiki karkashin ka aikin da ba ya iyawa aikin da ya yi karhin shi kowane aiki ya ce shi za a yi kuma ba za a kama mashi ba muna ganewa ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saraka addinin mu addini ne da kyautata shi yasa manzo Allah ya ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ya wajabta kyautatawa akan dukkan komi kadi ba kaga karuwa karuwa ce mazina ce ya ce ba amma saboda ta kyautata aka sanya ta aljanna saboda ta shayar da kare ta shayar da shi ruwa Allah ya gafarta mata saboda kyautatawa ta yi zuwa ga wata dabba kuma dabbar kaskantacciya wadda an tashi bata kamar sai a ce ma kamar kari biki kaskantacciya dabba ce da bata da daraja wurin mutane amma tun da rai ce Allah subhanahu wataala na son kyautatawa saboda haka munanawa ba ta da kyawu ga dabbobi ma da tsuntsaye ba ba a yarda ka munana musu ba ballantana tsakanin mutum da mutum Allah ya sa mu dace. Wa an Hakim ibn Muawiya an karba hadisi daga Hakim dan Muawiya al-Kushairi ba Kushairi an abihi daga baban shi radiyallahu anhuma Allah ya kara masa yarda kala yace qultu nati ya rasulullahi nati ya manzan Allah ma haqqu menene haƙƙin zaujati ahadina matar ɗaya daga cikin mu alaihi a kan shi ƙwale sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam an tuqimaha shine ka ci yadda ita idza qa'imta idan ka ci ka ci da ta da lokacin da ka ci abinci to ita ma ta ci wa taksuha kuma ka dinka mata kaya idza tasaita idan kayi dinki al hadisi wannan mun baro can baya wataƙaddama ya gabata wannan hadisi fi ishratin nisa a cikin baban da yake bayanin kyakkyawan zamantakewa da mata yana daga cikin kyakkyawan zamantakewa da iyalinka abinda ka ci ka basu abinda ka sa kai ma ka basu ka sanya musu muna ganewa ko bai dace ba ka ci iyalinka ba su ci ba kamata yayi su su ci kai ka hakura saboda su zanne suke cikin gida kai kuma yawo kake kana yawo wuraren abokanka kana yawo wuraren aikinka kana yawo wurare da dama su kuma cikin gida ka killace su ba su hita wa ya kamata ya ce ya bar ma wani kai ya kamata ka bar masu kai kuma ka hita washi a kawo wani wuri ka ci in babu in abin da ya rage shi kadai ne to kamata ya ka hakura ka bar masu saboda mi kayo alkawarin cewa za ka ci da su kuma kai ka ci basu ci ba ya kenan kaga ka warware wannan alkawarin da kai ko to saboda haka wajibi ne mutum ya ci da iyalin shi kada ya bar su a cikin bukata in ya ci su ma su ci haka da lokacin da kai dinki ya kamata su ma kai musu dinki kakka bar su sai sallah sallah kai kuma duk bayan wata biyu ta uku sai kai dinke dinken ka ka kyale su suna da haƙƙi a kanka domin ba mai masa in ba kai ba Allah ya samu dace wa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma an karba hadisi daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yarda an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da abinci Allah su kara tabbata a gare shi fi hadith al-hajj bi tulihi a cikin bayanin hadisin aikin haji hadisi mai tsawo wanda hadisin tun daga hitawar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam daga Madina har isawar shi Makka har dawafi har ayyukan hajji gaba daya hadisin da yana kunshe da wannan hadisin mun karanta shi a cikin me kitabul hajj hadisi na farko hadisi mai tsawo nan ma ba wai duka da aka kawo shi an kawo shi ne gwargwadon bukatar da ake so a cikin me to a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hajjin ban kwana shekara ta goma manzo Allah ya yi hudu ba duk wani abu da ya kamata ya gaya ma al'umma sai da ya gaya masu a ranar nan duka wanda Allah ya ce ga yadda ya kamata a ci gaba da rayuwa ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda Allah a cikin bayanin mata sai ya ce to mata suna da haƙƙi a kanku ku ci da su ku tubatar da su da gwargwadon hali da gwargwadon bukata mun gane ko ba tare da rowa ba ko ba tare da banna ba sa'annan kuma gwargwadon halinka a matsayinka na mawadaci to ka masu abu na girma gwargwadon halinka na matsakaici ka masu daidai kai gwargwadon halinka kai talaka ne ka yi masu daidai kai shine bil ma'ruf in mawadaci ne kakka yi banna in mawadaci ne kakka yi rowa in kuma matsakaici ne ka yi masu daidai domin Allah ya ce walladina idza anfaqu لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما bayan Allah na kwarai su ne waɗanda in za su ciyar to ba su wuce iyaka sannan kuma ba su yin ruwa ba su yin mako ga abin akwai halin abada amma sai ake badawa kana da halin ka ba iyalin ka dala hamsin da kuɗin kari sai ka ba su dala ashirin kuma kana da hali dan ka ba su dala hamsin ba wani abu bane amma sai ka tsaya ga dala ashirin horon yunwa kake so kai mai iyalinka to Allah ba ya san wannan ba ya san in za ka bada ka hi karhin abu ka riƙe iyalinka ne in ka bada lada za ka samu kamar yadda ka san kai sallah lada kake samu in ka ba iyalinka ma lada za ka samu to saboda haka suna da haƙƙi a kanmu mu ci da su da gwargwadon hali mun gane ko ba a san banna ba a san ruwa shiga ke tsakatsaki abinda za a ba mutum ya ishe shi ba tare da ya isa ba ya mai yawa kuma har ya sidda ba sa'annan kuma ba a sa a ba mutum abinda yana cikin son shi bai ida ko shi bai kare ya ta gyaran baki ya ce inda dai an karo da da yahi gaskiya ba a san haka nan muna ganewa ko a dala hamsin za a ta san mutum kana da hali Allah ya hore maka dan ka bada ba wani abu bane cikin horewar da Allah ya mato ka bada shine daidai da kai a dala ɗari za ta san iyalinka to ka ba su dala ɗari kuma Allah ya sa kana da in babu wannan dama to sai ya ta male shi sai a zanki bada abin da ya sauƙaƙa a zanki bada hakuri amma in akwai bai kamata ana bada hakuri ba me za ka yi da abin amfanin abin da Allah ya baka baka ba iyalinka su ji daɗi shine kawai akhrajahu muslim imamu muslim ya rawaito kaga a cikin hajjin bankwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hori al'umma da cewa su kula da mata manzo Allah ya ce ku ji tsoron Allah cikin fattaqullaha fin nisa ku kiyaye Allah ku ji tsoron Allah sai Allah ya tambaye ku ranar kiyama cikin sha'anin matan da kuka aura fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah lalle kun doko su da alƙawarin Allah an yi yarjejeniya wurin aure cewa ci da sha da sutura da komi da wurin zama akan ku yake alƙawari ne fa Bahaushe ce kuma alƙawari kaya ne wadaka tunda an ɗora ma sai ka ɗauka tunda ka ɗauka kuma sai ka aje su to in baka aje su ba sai Allah ta'ala ya tambayi ka ranar kiyama wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah kun halatta al'aurorin su da maganan Allah subhanahu wata'ala sai manzo Allah ya ce to kuna da haƙƙi akan su kar su bari wani mutum wanda ba ku so ya shigo gidanku kar su bari ya shigo gidanku kuma in ya shigo gidanku kada su yarda su bari ya kwanta ba su shimfiɗa ku hakkinku ne a kansu su kuma hakkinsu a kanku shi ne ku ciyar da su duk bukatu ku biya musu da abinda mace ke so ka yi mata inda Allah ya sa kana da lada za ka samu wurin Allah duk abinda za ka yi duk wata ciyarwa da za ka yi duk wani kashe kuɗi da za ka yi bai kai ka ɗauka ka ba iyalinka ba wallahi ko masallaci yake gini ana neman taimako ka ɗauka ka ba matarka ta sai kwalli ya ka kawo masallaci manta ya kare ka sai mata mai ya ka ɗauko ka kawo masallaci turarenta ya kare ka so mata turare ya ka ɗauko ka kai masallaci kaga abin babba ne ba kaɗan ba ne ba duma magana abinci ba wani ke kwalliya kayan kwalliya bukata ce ta mata waɗannan abubuwan fa in mace na ganin su shi ke sa mata kwanciyar hankali ta zo ta sa ɗan tebul ɗinta gaba tana ganin nan ga turare nan ga kwalli nan ga wani tana ɗan dai daɗi take shi ka ta haika ba karam kuma tana jin daɗi wa ya ba ta su kai a gani kai kana can kamance da ita ita kuma tana nan tana kallon kyautata da kamar tana tuna ka tana maka addu'a Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka dawo lafiya Allah ya sa a ƙara samun abin da ya abin da aka yi mata wannan bukata. Zara ka ganewa ne ba, ta abin da mata take bukata ka yi mata. In dai kana da hali, in dai akwai dama to aika a yi ruwa, domin Allah ba ya san masu ruwa. Allah ya sa mu dace. Wani Abdullahi bin Amr, radiyallahu anhu ma, an karba hadisi daga Abdullahi dan Amr Allah ya kara masa yarda Kala ya ce, Kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, manzala sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ka fabil mar'i ithman ya ishi mutum zunubi, ya ishi mutum laihi, an yi bayi a manya kotu, ya tozartar da wanda yake cidawa. Gabar shi a wahalce, a galabance, hakanan ga yanan, yana da bukata kana iya biya mai bukata amma kuma nauyin shi akan ka yake amma ka kyale shi wannan kada ya ishi mutum laifi ya ishi mutum a ce wurin Allah ya aikata babban laifi a ce ya ci da wanda ke karkashin shi ma'ana wannan kare zunubin ya isa ranar alkiyama Allah ya kone mutum da jahannama shi kadai wato zunubin rishin ci da iyali akwai dama barin sa wahalce ba wuce ce ke kadai ga iyali shi kada ya ishi mutum ya tura mutum wuta jahannama kaga shi hakkin mai girma ne muna ganewa ko rawahun nasai imamun nasai ya rawaito shi wa huwa inda muslim kuma shi a wurin imamu muslim bilaf da lafazi ya rawaito shi kama haka cewa ya ishi mutum zunubi an yahbisa an man yamliku qutahu ya hana abincin shi daga wanda ya mallaka kana ɗiyanka ko matanka ko bayanka abinci wannan kaɗai ya ishe ka laifi wurin Allah subhanahu wataala ma'ana babban laifi ne raka tozartar da iyali da rashin kulawa da su ba abu ne mai kyau ba saboda ka sai mun ƙara gyarawa wajibi ne mu ciyar da waɗanda suke karkashin mu matan mu da ɗiyan mu da gwargwadon halin mu kuma hadisi ya nuna mana cewa wato nauyin da ke kanmu nauyi ne mai girma fa akan waɗanda suke rayuwa ƙarƙashinmu. Allah ya samu dace saboda haka ba wani abu ne na in ka ga dama kai ba kamar yadda da yawa daga cikin maza suka yi watsi da wannan bangaren iyan suka lalace matansu ma suka lalace da yawa mata da yawa sun lalace saboda balaguran da mata suke yi tsakanin maradi da magama tsakanin maradi da jibiya da katsina da kano tsakanin maradi da wani gari kasuwannin daji da suke tabi da mazan su ba mace sai ta sati ba ta gida tana can tana ta ba saboda in ta zanna gida ba mai bata shi mijin baya bata kuma wallahi maza da yawa suna da abin kawai in ya kalli ya tara yara da yawa kuma in yace cira su zai abin shi karewa zai dan haka sai sai sai tsuke bakin aljihun shi su ma yara haka nan uwarsu ba ta nan shi ma ba ruwan da su yake nan da abin da suka yi su kayan uwarsu ta dawo kayan ta aiko masu wani abu tana can tana bin kasuwannin daji shikenan sai su nemi mahita abin da zai hidda su wani yaro ya fada hannun yan kwaya wani ya wada hannun yan wiwi wani ya wada hannun yan luwaɗi wani ya wada hannun barayi ga yanan dai wani kuma Allah ya shirya da shi suka Allah ne mai tsarewa kuma Allah ta'ala shi ne mai jarabawa wani kuma ya wado hannun malamai sakamakon haka an watsar da shi ba kula ya wado hannun malami cikin makaranta na yake kwana malami ka kokarin shi ya zanki taimaka mai da abinci har ya zama malami ma duk ba yadda ba a samu amma dai lalacewa ta fi yawa ciki da duwa ya ja duk maza su suka ja kashi bakwai a cikin goma matan da suke yawan kasuwanci duk matsala ce tsakaninsu da mazajensu saboda mazajen ba su ɗaukar nauyinsu amma akwai waɗanda su kuma suna yi ne saboda mi saboda jin haushin mazajensu sun ƙara masu abokan zama ana samu su ma kuma ta yi ta yi mijin ya sake ta ya ki saki saboda an mata kishiya maimakin ta ya hakuri kishiyar nan manzo Allah ya ce a yi ta Allah ya ce a yi ta to sai mi kuma ba ma kishiya ba kishiyoyi Allah ya ce a make guda uku ke ce ta hudu in aka yi ta farko kina tare da wata to saura biyu ba tsayawa aka yi ba bare ki ta da hankalin ki hakuri zaki ku mata kaddara ku kenan Allah ya rubuto muku azanna da ku mace hudu in akwai ma dama Allah ta'ala ya ce ayi kwarakwarai a karo muku da bayi in akwai su ga kuku hudu kuma yana da bayan shojan guda goma sha biyar ko ishirin to bai kamata ba ce kun tada hankalinku ba hukunci ne na Allah subhanahu wa to wata saboda an yi mata kishiya shi kenan kuma mijin ya ce shi yana son ta baya sakin ta dan ta saya cikin haushi sai ta kama wannan tahiye tahiye ko da yarda shi ko ita ba ruwanta ba ta ganin cikin hushin Allah take miji bai yarda ba kina ta yawo kina zanda da wannan ki magana da wannan wanda Allah ta'ala bai yarda ki magana da su ba kina shiga cikin daji ke kadai babu wani muharrami tare da ki wa dan ta ba mijinta haushi dan ya ji haushi abin ya ishe shi ce shi dai ya gaji da wannan bala'i ya sake ta shi kuma ya haƙura ya ce ba ya saki ita kuma ta ta zama cikin saɓon Allah to kaɗan daga cikin mata suna yi ne don su ba mazajen su haushi ba wadan suna da bukata ba ko ba dan mazan ba su ya ci da su ba wannan shine mummuna saboda ka ana samu ko ina a wajen maza shi yayi yawa maza ba su kula da iyalinsu shi yasa iyalin suka shiga wannan hali ana samu kaɗan daga cikin mata su kuma saboda mi an masu kishiyoyi ne shi yasa su kuma suke yin haka zan su huce a su kan mazajen su Allah ya kiyaye da haka dai wajibi ne wato mutum ya ciyar da iyalin shi kuma cewa laifi ne babba ka ke ci da iyalinka wannan laifin kadai ya isa Allah subhanahu wataala a ranar alkiyama ya maka azaba cikin wata jahannama wa an jabir radiyallahu ta'ala anhu an karba hadisi daga Jabir Allah ya kara masa yarda yarfa'uhu yana ɗaukaka shi ma'ana yana dangana shi zuwa ga manzon Allah ma'ana yana cewa manzon Allah ya ce ilhamili a cikin mace mai ciki almutawaffa anha zawjuha wacce mijinta ya mutu ya barta qala yace la nafaqata laha babu cidawa akanta macen da mijinta ya rasu ya barta da ciki ita za ta ci da kanta domin mi baya nan kuma dukiya ta zama tawa ta magada ba ta wani bacci saraka da zaran an ce ma mutum ya rasu to shi kenan ciyarwa ta sauka da gare shi abin da yake wajibi gare shi duk da ya rasu shine likafanin da za a yi mashi cikin kudin cikin kudin da ya bari za a sayi wankan da za a mai in masu wankan sai an biya su kudi to cikin kudin za a dauka a biya su masu ginin rami na kabari in su ma a al'ada biya ake yi to cikin kudi za a dauka cikin kudin gadon za a dauka a basu duka waɗannan abubuwan duk sun rataye da maga abin nan mamaci wanda Allah ya maci kawa duk cikin kudin shi za a dauka a yi wannan amma ci da iyalin shi ci da matan shi to kuma ya tsaya kan shi daga radda ya rasu abincin da za a yi nan gaba bayan an je da sai an rike shi abincin rana to kowa ya ci da kanshi in an dauka cikin kudin ma lissafi za a yi a yi ta lissafi duk yan gidan gaba ɗaya duk suna nan wuri guda ɗaya cikin kuɗa ake ɗauka ana abinci ba matsala ba ne ana rubutawa har lokacin da za a raba gado nawa aka kashe duk cikin kuɗin ku ne ku duka gaba ɗayan ku tunda duk kuna nan babu wani wanda yake zannar ko wanda yake tawa ko wanda yake mai ko wani na kano ko wani na saudiya duk kuna nan gidan duk abinci tare kuka ci in ma ba wasu ba su nan to sai an yi lissafi in aka zo raban gado su sai a hidda masa abin da kuka taɓa ci ko da matar shi wadda ba ta da ciki da wadda ke da ciki duka gaba ɗaya shi ma wanda yake cikin ciki za a cira shi da duke shi in an bal dukiya an balbal dukiya ba kuma to kuma cikin dangi ne yawa dangi in babu komi to dangi waɗanda Allah ya sa akwai dangi masu ɗan wani abu su ne za a zage kulawa da ita har ta haihu don kuma babu to kowa ya ta kai shi ciyarwa dai ta wajibi ta ta sauka daga miji shikenan akhrajahu al-bayhaqi imam al-bayati ya fitar da wannan hadisi wa rijaluhu thiqatun kuma wadanda suka rawaito shi amintattu ne lakin sai dai qala shi imam al-bayhaqi cewa al-mahfuz waqfuhu abinda aka kiyaye cewa wannan magana ce ta Jabir dan Abdullah ba maganar manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa thabata kuma ya tabbata nafiyul nafaqati kore ciyarwa rishin ciyarwa kenan في حديث فاطمة بنت قيس أجل حديث فاطمة دي قيس كما تقدم كما يندي قباتا رواه مسلم يوم مسلم يرويتوش can baya mun karanto cewa duk macen da wato mijinta ya rasu mun gane ko ya sake ta ba ciki ke gare ta ba kuma ba ta da ciyarwa ko ko kuma macen da miji ya sake ta sake uku babu ciyarwa a kan shi kowa karan ban idan da za ta yi ta za ta ci da kanta saboda mi ba za ta dawo wurin shi ba saboda haka ciyarwa ta sauka gare shi ba ya da haƙƙi a kanta sai ta aure wani miji wanda ba shi ba amma in saki ɗaya ne zaman idan da za ta yi a kan shi yake in saki biyu ne zaman idan da za ta yi a kan shi yake cin ta da shan ta da sutura dukkan shi yake cikin wannan wata biyu zuwa uku da za ta yi tana zaman idda muna ganewa ko in saki ɗaya ne ko biyu in saki uku ne shi kenan dama da an yi saki na uku to shi ya kamata a ce miji ya kori mace ke take bani gida irin wannan kora Allah yana son ta saboda in ta zanna banna za a yi domin rayuwarsa ta wuri ta kare sai ta aure wani miji to kaga in tana nan wata rana suka yi sha'awar juna kaga sai banna ta uku shi yasa nan nan sai ka ce mata na baki daga yau zuwa gobe ki kwashi kayan ki bar mini gida amma saki na farko ba a haka nan saki na biyu ba a haka nan in ka saki matarka saki na farko kakka yarda ka kore ta Allah ya ce la tukhrijuna min buyutihinna kan ku fidda su daga dakunan su wala yakhrujuna su ma kan su fita illa an yati na bi fahishatin mubayyina dan ka ba a kore su su ma ba su ciya saboda an yi masa saki bari su yi zuciya su bar gidan su ma ba su hita sai da wani kwakwaran dalili me yasa saboda akwai sauran rayuwa aure ta rayuwa cikin zama idan nan kayan ta kare ka yi tunanin cewa bari ka bi da ta shikenan in kai sha'awar ta tai sha'awar ka shikenan duk kun huce duk zuciyar da kowa kowa ya huce in aka gamu shikenan wannan gamo ta zama kome ne akan shikenan kuna fahimta ko to amma wancan na uku fa shikenan rayuwa ta kare ya kamata in ta ce ba ta yi dama in ya kama sai ka kawo mata hukuma kawo mata hukuma su kore ta saboda zaman ta banna ne ba wata kyautata da za ka mata sai munanawa kuna ganewa ko to saboda haka kamar yadda mace da aka musaki uku babu ciyarwa a kanta to matar da mijinta ya rasu ma ko da tana da cikin shi to babu ciyarwa a kanta saboda ga matan shi nan ya rabu da su a da mutuwa bai sake su ba babu ciyarwa a kansu to don me ta za a ciyar kuma ga ɗaya nan rayayyu ga ɗaya ɗayan shi na rayayyu ba ciyarwar shi a kan saboda rayuwar shi ta ƙare to balle wanda yake cikin ciki da ɗan saboda haka ci da shi za a yi da kuɗin shi in akwai kuɗin gado in kuma babu dangi sai su ci da shi wallahu ta'ala alam ko sauran lokaci kuma nan وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال an karba hadisi daga abu huraira Allah ya kara mashi yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al yadul ulya hannu mafi daukaka khairun min al yadi sufla shine mafi alheri daga hannu mafi kaskanci wa yabda ahadukum ɗayan ya fara biman ya ulu da wanda yake cidawa duk alherin da za ka yi to ka fara da gidanka in dai alheri ne kyautatawa ce to ka fara da gidanka muna ganewa ko ka fara da matanka ka fara da ɗiyanka ka fara da tsohinka in ba mai cida su sai kai to duk ka fara da su kan ka fara sai gida ta koshi ake ba da shi ba ba duk birge wanda za ka yi ka birge gidanka ka je gari kai ta birge mutane amma gidanka cikin wahala wannan sabala ne bai da kyau ka fara da gidanka ka birge su ji daɗi ka fara in abin ya kare shi kenan a bari daga nan ya kare ya isa dama na gari kyautatawa ne ba wajibi ba ne ka masu amma na gida dole a yi masu shine ma'anan wa yabda wahadukum dayan ku ya fara bi man ya'ulu da wanda yake cidawa da wanda yake daukan nauyin shi taqulu almar'atu mace tana iya cewa at'imni ka ka cida ni aw talliqni ko kuma ka sake ni mace tana da dama in ka ki cida ta ta ce ka kawo abinci in ba ka cida ni kawai ka bani takarda in ta yata muna ganewa ku idan babu ciyarwa to ana iya saki idan mutum ba ya ci da iyalin shi to ana yi taya sake su ana iya matsa mai mace tana iya neman saki saboda babu abinci domin abinci ginshiƙin rayuwa ne dole ne ka bata abinci dole ne ka cida ta in baka cida ta wato tana da haƙƙin da nemi ka bata takarda an ka kiya kuma tana iya kai ka kara wurin alƙali muna gane wa ku rawahu darqutni darqutni ya ruwaito shi wa isnaduhu hasanun kuma isnadin shi isnadi ne mai kyau saboda mace tana da dama haka saboda karfin ciyarwa hadisi yana nuna mana kwadaitarwa a cikin ciyarwa da kuma ainihi ba da wato biyan bukatu a cikin iyali ba tare da banna ba da kuma wajabcin gabatar da wato ciyarwa wadda take wajibi akan waninta daga cikin ciyarwa ciyarwa ta wajibi ta ce ta gidanka dole ne ba gidanka ka ci da su mun gane ko ana gabatar da ciyarwa ta gida akan ta waje duk wani abu da ka sani da marayu da jawaru da dattijawa da talaka waɗanda suka cikin rayuwa duk ci da su alheri ne hatta marayu amma mi hatta ciyar da iyalinka yana gaba ga ciyar da marayu muna ganewa ko shi da iyali ba karamar ibada ba ce yanzu Allah sai dai za mu ga hadisi nan gaba yanzu Allah sai dai zano abubuwa ka bada wurin jihadi ka bada wuri kaza ka manzo Allah ya ce duk wanda ya alheri shine ka ci da iyalinka jihadi ka san jihadi girman shi wurin Allah ko to ka dauka ka dauki dala ka ba iyalinka ya alheri da ka kai wurin jihadi da ka dauka ka bada wurin jihadi sai in gida ta koshi abinda aka raga sai aka yi wurin jihadi والله تعالى أعلم بسم الله
الله أكبر الله أكبر ba ta mai da yawa الله أكبر
na'am wani masha Allah garta wata take tambaya da cewa wannan abin da mata suke sawa ga kafa don kwalliya wata sarka da haka su yi ta da ita waya ya dace su ya kai ba ko ba gida ba
ya dace mu wale yadda mata suke suna sawa ga kawahuwansu kamar sarka kamar abin nan bin na ke suna alkhalkhal eh
ba ya da laifi inda an boye shi Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna ah kada su yanke buga kawahuwansu saboda suna sanye da waɗannan ana jin kacacau kacacau ɗin ƙaransu ah domin a san cewa menene suke sanye da shi yana in za su ɓoye kuma za su borin maza ba za a gani ba ba za su buga su a fi ba a cika lalle wannan ana kowane iri ne ga kawata ana so a sani da wannan ba ya da kyau ah amma in dai zai tabbata ba za a ji ba ba za a ji kara ba to ba ba laifi ta je wurin mata sai ta buɗe ah ba hana ba wannan yake tambaya irin sadakan nan da in mutum ya rasu ake kawowa ko a ce a ba mata ko ɗaya wai yana daga cikin abin gado ko ko su za su canyi wannan sadakar da ake bada a wurin ta'aziyya in mutum ya je sai ya ce ga dala ɗari ko ga dala hamsin mata na bada gwargwadon dai halin kowa wani abokin mamaci ne mai kuɗi ne zai zo ya ce ga miliyan ɗaya ma haka ne ƙwarai.
to wannan kuɗin wa aka ba magada aka ba ba mamaci ba na'am ba du- ba dukiyar gado ba ce dan ba maga- ba ba mamaci ya bar ta ba ta gaskiya da kyauta ce aka masu ina wannan sai su raba daidai da daidai na'am ko kuma suna iya ajiye shi a zangi cin abinci da shi masha Allah wanda yake wanda duk baya da bukata sai ya rabu da wannan wanda yake da bukata kuma a bashi Eh, wanda ya- magidanci ne kuma talaka ne yana da bukata aka kawo irin wannan kudi aka tara sai a raba a bashi da su gaba da ci da iyalin shi masha Allah dukiya ne ce ta su ta magada ba cikin gado take ba na'am sai wannan yake cewa ji an ce wajen halitta wai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ware halitta wai haka ne cikin halittun da Allah fara wai yana cewa ya ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon halitta da aka fara halitta wai ko haka nan ne akwai hadisai da suka zo da bayanin haka amma hadisai ne duk masu rauni ko kuma ma a ce hadisai ne malamai sun masa hukunci cewa hadisan ƙarya ne akwai su ba wai hadisan ne babu ba sani na wurin Allah to na ƙarshe tambayar ƙarshe ce wacce kalma ce Adam ya amfana da ita wajen Allah mai gafara ko wacce kalma ce annabi Adam alaihi salam ya amfana da ita wajen Allah mai gafara ba ga yanan ba Allah ya faɗa ba. daga kalma ce annabi Adam ya amfani da ita wai wurin Allah ya mai gafarar laifin da yi qala rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana kada na cikin qur'ani suka ce Allah mun cuci kawunan mu in baka gafarta mu ba, in ka in baka tausaya mana ba lalle za mu kasance daga cikin masu asara sai Allah ta'ala ya ce ya yi mushi Allah saka rai
assalamu fara kuma ya ce ya yi sana ba laifin da amma yanzu kuma da ta fi kawo yana yi amfani da ita ko kuma sadaka
ya ce ya cinci salula babu layi a cikinta kuma kudinta sun kai iya kayar jika goma ko? jika hudu jika hudu ko yana yi amfani da ita kamata ya yi inda ta- inda ya gane ta din nan ya rike ta tsawon wasu lokaci daidai inda ya cinci ta zangi dan sauraron labarai wurin duk kwana biyu ya zangi kewayewa ya ji ko wani na neman ta in ba a samu ba shi kenan yana da bukata sai ya amfani da ita in ba ya da bukata kuma sai sai sai da ta yi sadaka da da kudin na'am awa sai tambaya ta biyu malam wannan yace eh, a wajen sau yatsu ake hadawa ko ko diddige ake wa wurin su daidaita a sau wajen sau na Ah, ya tsuwa ke daidaita koko daga digai duka ake yi ma dai manzala cewa ke alkadam bil kadam kafa da kafa mana a zanke gama kawahuwa Ah, yana da wahala ga wani ya murde kawahuwan shi haka daga tsayuwa sai ta gagari shi sai ya bude kawahuwan shi domin ya daidaita da wani musabi ne sunna ne haka ake so a ya daidaita kafa da abin nan kafa da kafa ba ba yatsu da yatsu ba amma Allah ya ce fattakullah masufatu abinda kuke yawa sai ku yi in ba yawa dole sai da daidaita yan yatsu ya isa haka Allah ya samu dace
sai tambaya wannan malam ce yana cikin yin sallah sai mace ta gita ta gaban sallar shi sallar shi take ta yi yana sallah mace ta wuce ta gaban sallar shi ya sallar shi take ta yi ba ta bace ba
na'am sai wannan tambaya a sallah an rage lada ake magana mun karanta hadisi na farko farkon karatun mu ko tun bara ko tun bara wacce za a ce kenan idan kana sallah mace ta wuce ta gaban ka rage lada ne ake ba wai sallar ta bace ba. kuma ana magana rage lada ma in ya zamanto babu sutura gaban ka in tabbatar gaban ka ba sutura ko ba sutura din ba wai sallar ta lalace ba kamar tana rage ma lada ne na'am malam sai ki tambaya yake malam eh, wani ne uzairu wanda ake cewa dan Allah ne
wai wane ne uzairu wani bawan Allah ne daga cikin bayan Allah wanda yahuda suke ce mai dan Allah wasu sun ce an yi sabani annabi ne ko ba annabi wasu sun ce annabi ne wasu sun ce bawan Allah ne kawai na'am Na'am, malam wannan mene hukuncin mutumin da ake cikin majalisi sai ɗaya daga cikin su ya ce alhamdulillah sai guda ya ce ya yi Allah ya ma balle ka ce alhamdulillah yawa na kamar na ajiye ga baya da kyau wannan bai mai hukuncin mutum na tare da mutane sai ya atishawa ya ce alhamdulillah ko ina wuce alhamdulillah sai wani ya ce mai yomi Allah ya maka kake cewa alhamdulillah izgi bai da kyau wannan kafirci ne kai atishawa in Allah ya barka da ita ta- ta cije ya ne za ka yi ka samu ka atishawa ka ji daɗi ka ce alhamdulillah kuma kai wani ka yi izgili ka ce wa mai Allah ya maka Allah Allah ya kyauta bar su haka nan bar malam wace ran gaisawa ha
eh samartaka ne ta yan uwantaka a ƴan uwashi ce ba uwa ɗaya ba ɗaya ba eh yan uwanta yan uwantaka ce
eh amma akwai akwai su cikin lamarin akwai mi akwai su akwai su a cikin lamarin eh ko da ya kauna baban shi ko magajin na'am.
baban shi Yawwa.
Sai- sai eh, sai ta yi aure sai ta bar wannan gaisawa to bayan mijin ya rasu sai ya dawo kuma suna gaisa tare da ta ta hita da idda amma yana son ta bai ga mata ba ko ya halitta bai halitta ba mutum ne yake gaisa da yan uwashi yana son ta amma bai gaya mata ba kuma ta yi aure kuma da ta yi aure ko mijin ya rasu kuma ya ci gaba da gaisa da ita yana son ta amma bai gaya mata ba ko ya kamata bai kamata ba saboda ba muharramar ka bace ka gaya mata muna tunda ba muharram ka- ka gaya mata kana son ta muna bai kamata ka rike ta kuna ta gaisawa ba kana ta damuwa da ita amma ita bata sani ta gari take yan wantaka ce kai kuma tana nan kana ka kwanta da ita ka tashi da ita wurin so kare ka gaya mata barin kashi cikin ciki ba wuce ci bai maganin yawa ka je majewa ka tsugunna ka kashi shi kawai ka gaya mata kawai shi kenan sai ka rabu da wannan ciwon na'am Na'am. Sai eh, wanga shi eh, eh, ba- eh, mutum ne ke ganin takardu na na alkur'ani a ƙasa ya yana ɗauke su. To a takarda don mai mai rubutun larabci in ya gani ya ɗauke ta.
mutum ne zai ya ga takarda alkur'ani ga ƙasa yana ɗauke kuma wannan shine wajibi alkur'ani abin girmamawa ne dai inda ka gan shi ka girmama shi girmama shi girmama Allah ne to wai saboda girmama da yake ma qur'ani in ya ga takardu ga ƙasa na qur'ani yana na larabci ma in ya gani ya ya ɗaukewa an na larabci larabci yare ne mai daraja domin yaren qur'ani yaren manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka ko larabci ka gani ka dauke wataƙila larabci ne baka san wani irin larabci bane fassara qur'ani ya kai fassara hadisai ne aka yi baka sani ba wanda ko larabci ne ka gani ka dauke saboda darajar alqur'ani da darajar ma'aiki alaihi salatu wassalam abinda muka faɗi dai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yayi mana Allah ka sa mu gyara gaba daya Allah ka sa mu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya Allah ka mana karshen walalu gaba daya Allah subhanahu wataala marasa lafiyar mu waɗanda suke mace da waɗanda ba mace ba Allah ka ba su lafiya marigaya Allah ka ji kansu da gafara da rahama mabukata Allah ka san su Allah ka biya mu kowa bukatun shi waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su Allah ka shayi musu hawayen su abinda suke nema wurin ka Allah ka ba su shi ya Allah Allah da muke zannawa a wannan wuri mu karanta addinin ka ya Allah mu koya addinin ka Allah ka ba mu lada abin kuma Allah ka taimake mu da yin aiki kuma Allah ka sa karatun da muke amfani mu duniya da lahira ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم